أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أمر بالاستقامة ورتب عليها جزيل الصواب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العزيز الوهاب واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين تمسكوا بسنته واستقاموا على دينه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله عز وجل واعلموا أيها الناس أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستقامة أي عباده عموما وأمر نبيه خصوصا كما قال عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ووعد المستقيمين بجزيل الصواب عباد الله والاستقامة يعني كلمة جامعة وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد وهي تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات فهي من جوامع الكلم ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال له قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم فالاستقامة عباد الله هي سلوك الصراط المستقيم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا عباد الله إن النجاة من النار والفوز بالجنة لا يحصلان إلا بمجموع الأمرين يعني قول هذه الكلمة والاستقامة على معناها قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون عباد الله وبعض الناس يقول آمنا بالله لكنه لا يكون مستقيما على دين الله بل يختفي بمجرد القول وفي هؤلاء يقول أن يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة, فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولون إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين عباد الله أي أيوة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله أي فهو ينهرف عند أدنى محنة ويذل عند أدنى مشبه أي مشبه, مشبه والشهوة أولئك الذين عباد الله أي يقولون ما لا يفعلون دينهم ما تهواه أنفسهم وما يوافق رغباتهم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا منكرا أي يعني لا يلتزمون بما يعينه قولهم قولهم آمنا بالله أي من طلب الاستقامة على مدلول هذه الكلمة من فعل الطاعات وترك المحرمات والإكلاس للمعبود والإحسان للعبيد إن كلمة إن كلمة آمنا بالله تمر على ألسنتهم وكأنها لا معنى لها ولا تعسر على سلوكهم ولا تغير من تصرفاتهم وقال تعالى إلى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم لذلك عباد الله فاتقوا الله عز وجل فاتقوه حق تقاته عباد الله فاتقوه حق تقاته يا عباد الله نسأل الله أن يرزقنا أن يرزقني وإياكم بالاستقامة على دين الإسلام واتباع سيد المرسلين يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبي وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله مريد مكجي أبركم mun kawo wannan kuduba ta yau don jan hankalinmu a kan tsayuwa kware-kware da gaske a dukkan al'amuranmu mu tattara a ƙarƙashin abin da ya ta kalmar shahada ta zo da shi ma'ana abin da muka faɗa mu tabbatar da shi akan ayyukanmu kamar da na sami mai nasiha yana gabatarwa allah ya saka masa da alkhairi yan uwa musulmi babu shakka wannan digire ko wannan maudu'i abu ne wanda yake nuna karara mutumin da ya furta kalmar kuma ya bi ta sau da kafa na abubuwan da suka kunsa ta kunsa domin istiqama yan uwa abu ne wanda yake kabe da malamai magabata suke magana abu ne da yake babban al'amari saboda yake duk mutumin da ya furta kalmar ya kamata abin da kalmar ta yi umarni da shi ya dinga aikata shi gwargwadon iyawarsa abin da kalmar ta yi hani ya nisanci wannan abin gaba ɗaya amma da yawa a cikin waɗanda suke wannan kalma ake samu wanda gaba ɗaya ya fita daga cikin kalmar hibe masan ya fita ba da haka mu kiyaye yan uwa musulmai in muna so ƙarshen rayuwar mu ta yi kyau kamar yadda na zo na sami mai nasiha yana jan hadisi cewa wanda duk ya kasance kalmarsa ta ƙarshe ita ce la ilaha illallah ya ma shiga aljanna to wannan fa ba zai yiwu ba sai ka tabbatar da kalmar lokacin da kake cikin rayuwarka kake da lafiyarka kake da dama ba sai lokacin da kai ka da gwargaje ka samu kanka a wani irin hali ba a wannan ne zaka ce kana da dabara lokacin da aka shigo ciki ba wannan ba zai haifar maka da shiga cikin ta wannan kalma lokacin da zaka bar duniya ba da haka ne mu ji tsoron Allah ƴan uwa musulmai mu yi istiqama wato akan wannan kalma do abin da ta kunsa kamar yadda na ambata da farko ni iya bakin kokarinmu amma kash za ka samu wani ya san ma'anar kalmar ma ciki da bai amma fa yana watsi da ita yana aikin da abin da kalmar ta haramta nawa da a samu ya furta kalmar yana da bokansa a je nawa da a samu ya furta kalmar yana tsafi nawa da a samu ya furta kalmar yana shirka nawa da a samu ya furta kalmar yana manya-manyan laifuka da kalmar tahara da samu duwa cikin musulmi sau da haka sai mun ji tsoron Allah ‘yan uwan musulmi sai mun ji tsoron Allah kalmar nan ababen da ta hana suna nan da yawa aka gangaro aka gangaro duk suna nan a ciki masu yawan gaske da haka ne ‘yan uwa musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala muna so mu ci moriyarta kamar yadda shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yake cewa ita tana amintar da bawa ita wannan kalma lokacin da zai bar duniya yayin da za ka yi ban kwana da duniya to tana amintar da bawa sannan kuma tana taimakonsa domin zai samu damar da zai furta wannan kalma ɗin shi kenan sai ya shiga cikin aminci lokacin gashi za a zari ransa sai ya furta kalmar sai zamto ya ci moriya ya faɗi kalmar ta zamto cewa kalmar ita ce ta ƙarshe a gare shi amma wannan kamar yadda na ambata ba zai yiwu ba fa sai mun ba abin da ta yi mana umarni sau da ƙafa sannan mun yi watsi mun guje wa abin da allah maɗaukin sarki ya haramta kamar yadda ita kalmar ta kawo to don haka ne yan uwa musulmai mu ji tsoron allah subhanahu wataala a irin wayannan abubuwa wanda a wannan zamani ma da ka samu wanda wai yana furta kalmar amma yana wulakantar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana tare wai da wannan kalma yana ambatar annabi akan abin da bai dace ambace shi da shi ba wanda ko babansa ne ko kakansa ne kai abokinsa ma wanda yake ga zai iya matse shi ya kashi da fitsari wallahi ba zai kamanta shi da wannan kalmar da yake kamanta annabi da ita ba har ka kamanta manzan Allah ka ce wai wanda ya mafarki da raƙumi ko jaki raƙumi wa annabi ne masu wannan kalma Allah tsine musu albarka wanda ya wannan kalma ko dan waye Allah tsine masa ya kamanta annabi da dabba ubansa zai iya kamanta da dabba zai iya kamanta kakansa da dabba zai iya kamanta kai ma kasa ba ta zare masa ido bai sai kamanta ta da dabba ba balle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna nan akan wannan al'amari duk wanda suka yi wannan ba ma tare da su ba ma tare da su ba ma tare da su saboda haka mu ji tsoron Allah ya uwa musulmai wannan kalma in mutum ya furta ta ba akwai abin da ake nema a wajen ka ka dabbaka su kamar yadda na samu mai nasiha yake gabatarwa da haka mu ji tsoron Allah ya uwa musulmai mu tsaya kyam da kafafun mu tauhidi sak shirka san babu ita sunna sak bid'a san babu wanda shi ne ake so karka dinga tsilla-tsilla can kaza can kaza babu duk mutumin da yawa gari ya tafi gurin boka ya yarda da ita ya yarda da abin da ya kawo mar wallahi in kai shekara dubu kana sallah an ragar ka zama ka al'amarinka wallahi al'amarinka an rusa shi gaba daya saboda ka je gurin boka yanzu zai maka abin da Allah bai maka ba zai baka abin da Allah ba zai baka ba saboda imanin ka gaba ɗaya ya lalace ya ji gurguje gaba ɗaya ya ɓaci da haka ne uwa musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala idan muna so a ƙarshen rayuwar mu ta yi kyau a ba mu wannan kalma mu cika domin wannan ƙarshen rayuwar ko ka ko kaso zai zo to idan ya zo a yaya a wani hali ne zai same ka kana kan halin da ka ambaci kalmar ka ce Allah kai za ka bauta kuma ka tafi akan haka ko ka canja ka sauka daga da'irar isa wancan hadisi ya fasara ba za Allah hadisi Abdullahi dan Mas'ud kaga wannan dogon zane ƙarshe ai annabi ce ha za sabilullahi mustaqima wanda ce hanyar Allah madaidaiciya daidaitacciya a tsakiyar kenan kalmar in ka dauke ta to ba dama ka sauka daga kalmar kai hagu da dama da ita ko ka sauka hagun da ita to ka bar kalmar gaba da da haka ne uwa musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wataala wannan kalma da muke ta furtawa lallai lallai mu bayyana cewa mun yarda da ita muna furtata da ka gani a wannan kalma mutum ya furta amma sai lokacin da ya gada ma zai ibada ko sai ranar da ya gada ma zai yi ko sai ran da ya gada ma zai rubu dokar Allah ko sai lokacin da ya gada ma zai bi shi yanzu yana mulkar kansa da kansa a nasa ganin ya mallaki kansa sai abin da yake so zai yi kuma yana tare da wannan kalmar kalmar ta ce kar yayi haramin ne dole sai ya je aikata saboda yana ga ba wani wanda ya sai taka masa birki kuma ranar ƙarshe da ta zo a dinga juya shi a matsayin gawa sai ya dafe da shi wallahi mu ci tsoron Allah ya kwa musulmi mu dawo da hankulanmu abu na gaba duk abin da zamu mu dinga godiya ga Allah kan ni'imar da ya mana wannan ma tana daga cikin karkashi tana daga cikin yarda da Allah tana daga cikin tauhidi ka dinga fawwala al'amarin ni'imar da ka samu zuwa ga Allah matsalolin da muka samu a bana ya faru ne saboda rashin godiya ga Allah da muka samu a baya Allah ya mana ni'ima ya ba wani in kaga gonarsa kamar shi yau kansa kuma suka zo da ada sai abin da yake so amma muka ta kuka muka ta zagi muka ta in gode Allah sai Allah ya jarabe mu yanzu Allah ya jarabe mu in ya ga dama ma ya bada amfanin da yawa in bai ga dama babu amfanin ba daraja gashi nan ba tsadar haka Allah ya jarabe mu me yasa an koma ana ta kuka kowa an ka taba shi akan dala me sai da layo ma sai ce dala ta tashi me sai da gyada sai ce dala me sai da yaji dala me noma dala kai dan kwadugon kaje kai masa bada ya ce dala ta tashi shi ba bai taba ganin dalar ba ko mu gane wannan ba muka taru muka daina godiya ga Allah sai Allah ya jarabe mu wallahi tallahi idan ba mu dawo mun gode wa Allah ba jarabar da take gaba wallahi ba mu san irin ta ba sai mun dawo mun tsaya mun gode wa Allah kan ni'imar da ya mana duk abin da Allah ya baka kai godiya ga Allah sai Allah ya canja sai ya kawo Allah mai girma daukaka ya faɗa ya faɗa cikin suratul Ibrahim wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid sannan wata ayar take magana cewa wato Allah mai girma daukaka yake cewa wato fakulu mimma razaqan mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun wannan duk suna nuna mana cewa mu dinga godiya kan ni'imar da Allah ya bamu idan ba mu gode ba abin da zai zo gaba wallahi babban al'amari ne ba wanda ya isa ya canja mana sai Allah subhanahu wataala amma hanyoyin canjawan mu gode wa Allah kan ni'imar da ya mana Allah ya mana ni'ima a baya ya ba mu kamar mu muka kanmu amma sai muka zama dai har yanzu ba godiya to Allah yana nan baya bacci ba gingiri sai jarbe mu yanzu menene mafita mu dawo mu canja mu isin gifari mu gode wa Allah akan ni'imar da ya ba mu koya take domin kai ka san iri da ka dauka ka kai gona idan Allah ya baka dawo maka da shi ba irin shi ke dawo maka da shi ba na'am sai ya ninka ya baka ko da buhu biyar ka dauko buhu biyar ka je ka shuka da ka shuka bibu biyar in sha Allah in dai ba ta tafi gaba ɗaya ba sai ga hai Allah ya maka nema ciki to ya kamata mu dinga godiya Allah ya wa musulmi mu godiya Allah kai ko jarabawa da ya mana din me yake so a yi godiya akan jarabawa da Allah ya mana amma ba mai ba mai kowa sai kuka kowa kuka kowa yana jin labari ina dala ta yi sai ka ce dala mutum ina dala ta yi dala kowa shikenan sai Allah jarbin saboda haka sai mun dawo yan uwa musulmai mun canja wannan tsari sannan Allah ya kawo mana agajinsa Allah maɗauki sarki ya kawo mana agajinsa ya fitar da mu daga cikin halin da muke ciki muna kuma yin addu'a ga 'yan uwanmu da suka sami al'amari wanda yake mara daɗi a wannan damuna da take ban kwana ta fita ake tattara amfani dukkan wanda ya samu matsala Allah ka canja masa da abin da yake na alkhairi yan uwa musulmi yana daga cikin wannan jin tausayin junanmu ba ma jin tausayin junanmu babbar magana ranar mun yi tafiya mun je musa wani kes an yi sha siti ba Allah ne ya ɗauki masu aiki su je su gyara amfani su buge masa shinkafarsa ya aka ciniki 150 amma iko Allah da aka buge shinkafa hudu ta yi hudu sai ba Allah ya ce ya samu matsala ne yakan samu buhu ɗarirka a gurin sai ya samu buhu hudu sai bayan Allah ya ce na gode Allah yanzu ku bayan Allah mun yi ɗari da hamsin da ku da Allah ku yi haƙuri ni tun bazara nake abu ɗaya yanzu ni na fawala al'amari na haka Allah ya so da ni ku ɗau buhu hudu nan ku yi haƙuri da Allah me ya kamata su yi sai suka ce ya ci ko musu to yanzu tun da ya ci ko ya ce to ya a idirayi da shi a kai ta kotun Abuja ko ba shi kenan ba sai suka kai shi wajen 'yan sanda a siti 'yan sanda suka buga suka buga kai ka kare mu kudi ce wallahi ban da shi ni ma yanzu kuna kallon halin da nake ciki kwaya ɗaya ba dan kai iyali na su ci ba duniya ce na kaskata ne na rungumi kadara amma ba su yadda ba shikenan sai aka tafi kotun gani alƙali Allah ya saka masa da alƙali da aka zo da shinkafa haka aka yi ce haka aka yi kai haka aka yi suka ce haka aka yi ina shinkafa ga ta buhu da ba jere ta sai ce masu ja dauki buhu ɗaya ka kai gida daga zuwa a zuba ta ruwa a zazzaba shi alƙali da shi ba ba Allah tun bazara kake abu ɗaya dauki buhu ɗaya ka kai gidanka kwari da amarya su ma ko cekali ɗaya su ɗanyi su san cewa ka noma shinkafa ko kuma ku ɗau buhu biyu in kun kira ganin kotu zuwa abuja ni dan tsaya masa da ni da shara tasowar wannan shine kawai abin da ya kamata amma ya kaman ba musulmi ba kuma kila suna cikin wanda duk shekara suna mishi aiki wannan da Allah godiyar Allah suka yi mu ci tsoron Allah mu tausaya yan uwanmu mu ci tausayin junanmu da Allah masu wannan in su ne gonar ta kone aka ce musu sun biya kila ma shi sassaucin da ya masu ba za su yi ba ko ba haka bane dan da su ci zafi saboda haka Allah ya gafarta mana yan uwa mu dinga jin tausayin junanmu yana daga cikin karkashin abin da kalmar shahada take kira mu ji tausayin junanmu mu mai da al'amari zuwa ga Allah mu yi godiya akan ni'ima koya take da Allah ta'ala ya babu isa Allah mai girma ɗaukaka a cikin wannan kuduba da Allah mai girma ɗaukaka ya ainihin kawo bayani ‘yan uwa musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala kamar yadda kuduba take bayani akan istiqama a kanta ne har muka kawo wannan bayanai domin mu samu mu mu shiga ƙarƙashin lema ko inuwa ta istiqama ta wannan kalma ta shahada Allah mai girma da ɗaukaka ya yi umarni lallai a riƙe wannan istiƙama ya yi umarni da ita ya umarci bayansa a dunkule ya umarci annabinsa a keɓe shi ma ya istiƙama domin Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa kuma ku daidaitu zuwa ga wannan kalma ku yi istiƙama zuwa gare ta kuma ku dinga tuba zuwa gare shi lallai wannan kaga ana magana ne da mutane ana magana da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya umarci annabinsa yace kuma kai istiƙama ka tsaya kyam kamar yadda muka umarce ka kaga wannan annabi ne aka umarta shi karan kansa bayan an umarci al'ummarsa domin Allah ya yi alkawari ga masu wannan istiqama zai ba su wani gwato sakamako mai gwabi ranar tashi alkiyama ya bayan Allah mu sani ita istiqama din nan ita ce kalma da ta taro dukkanin abubuwa wanda yake ta taro su ko ta taro abin da yake shine tsayuwa gaba ga Allah akan hakikanin gaskiyar lamari mutum ya tsaya gaba ga Allah akan hakikanin gaskiyar lamari duk abin da zaka yi ka sani a duk inda kake Allah na kallon ka to kenan ka tsaya tsayin daka kai gaskiya bayan wasu ba su kallon ka ba a'a ko ba idan wani ya mutu a'a ko baya kusa a'a ka ji tsoron Allah in su ba sa nan ba sa duniya ba kusa da kai Allah yana nan ko baya nan Allah na kallon ka ko ba kallon ka to kenan mu tsaya tsakaninmu da Allah wajen cika alƙawari babban alƙawari shine cika alƙawari tsakaninmu da mahaliccinmu na daga cikin cika alƙawari ka rike wannan imani ka rike takawa ka rika kyautatawa ka tsaye da sallah ka yi azumin ramadan da sauran abubuwa ka taimaki iyayenka ka taimaki bayan allah ka taimaki makota ka taimaki ainihin miskini da marayu da wanda yake mai tafiya guzuri ta katse masa ka taimaka masa cikin wani al'amari yana daga cikin irin wannan yan uwa musulmai mu cika irin wannan alƙawari domin tana rataye da abin da ya shafi maganganu da ainihin wato ayyuka da ainihin halayya da niyoyinmu duk mu kyautata su yankuwa musulmai wannan kalma ta taro su ta taro ina tana daga cikin abin da ta taro irin wannan kalma domin da wannan ne a cikin hadisi wani mutum ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ya ma'aikin Allah ka gaya min wata kalma a cikin musulunci wanda zan faɗe ta ba zan tambayi kowa ba ban da kai sai maza Allah ya ce masa ka ce na ba da gaskiya kuma ka tsaya kyam akan karkashin wannan kalma ce la ilaha illallah kuma ka tsaya karkashin ta wannan shine abin da ya gaya masa me yake nufi abubuwan da kalmar shahada ta yi umarni a zo da su yana nan abin da aka ce an haramta ta yi bayani abin da ta yi aka yi umarni ta yi bayani sai kenan ka tsaya kyam da kabar ka wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito ƴan uwa wannan tsayuwa da ake magana ko istiqama shine mutum ya kasance a cikin hanya miƙaƙƙiya hanya madaidaiciya hanya miƙaƙƙiya ba tare da karkacewa da gare ta hagun da ita ko dama da ita ba ba tare da ƙara komai akan wannan kalma din ba wanda shine abin da ake nufi domin shi tsira daga ainihin wuta da rabauta da aljanna wasu ababe ne ba sa faruwa ba a samun su sai sun taro wasu al'amura guda biyu shine a faɗi kalmar kuma a tsaya aiki da ita a faɗi kalmar a tsaya aiki da ita to shi ne mutum zai tsere azabar Allah sannan kuma ya rabauta da aljannar ran tashar kiyama da haka ne uwa musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wataala a irin wannan yanayi isa Allah mai girma daukaka yake faɗa a cikin wata sura yace lallai waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah waɗanda sun ambaci kalmar shahada illal ladzina qalu rabbuna Allah wanda suka ce ubangijin mu abin bautan mu shine Allah sannan suka tsaye akan wannan da kafafunsu suka tsaya suka istiqama to ire-iren wayan nan babu tsoro tattare da su kuma babu bakin ciki tattare da su a lahira sai aka ce ire-iren su sune yan aljanna abokan aljanna in sun shiga da su dawoma ba su fita har abadan abada da su dawoma cikin ta da haka ne uwa musulmai istiqama tana da muhimmancin gaske ya bayan Allah amma da ka samu wasu mutane akwai mutumin da zai ce shi yayi imani da Allah amma kuma baya kasancewa akan hanyar miƙaƙƙiya akan addinin Allah ba a kasancewa haka a shi yakan sauka daga wannan da'ira amma yana ta faɗan wannan kalma amma kuma yana ficewa kansa yana korar kansa daga cikin wannan kalma ɗin ire-iren wayan nan su ne wanda Allah mai girma ɗaukai ya ce daga cikin mutane akwai wanda yake cewa ya imani da Allah amma idan wani al'amari ya same shi na wata fitina a hanyar Allah sai ya sa wannan al'amarin kamar wato wani irin al'amari ne da mutane da suka kawo masa shikenan sai ya ta fama a cikin al'amarin wato bi ma'ana sai ya karkace lokacin da wata jaraba yar karama ta same shi sai ya bata a lokacin da wata shubha ta same shi ko wata sha'awa ire-iren wayannan su ne suke faɗa abin da ba sa aikata a cikin addininsu addininsu shine abin da san zuciyarsu ya kasance a kansa sannan addininsu shine abin da kwaɗayinsu ya daidaita a kansa sannan addininsu wato bai sa suna iya sanin abin da shari'a take so ba sannan ba sa kin abin da shari'a ta ki sannan ba sa iya rarrabewa da abin da zai taimake su na faɗin wannan kalma cewa sun yi imani na neman istiqama na neman dalilai akan wannan kalma na yin aikin da'a ga Allah subhanahu wataala na barin abin da Allah ya haramta na yin ikilasi ka yi don Allah ga ainihin abin bautar ka mahalicinka shine Allah subhanahu wataala da kuma kyautatawa ga bayan Allah da kuma wato duk wannan yana daga ciki ma'anar da malamai suka bayar cewa amanna billah mun imani da Allah ita wannan kalma ƴan uwa musulmai da ka samu wa'ansu masu faɗar tana ta faman gudana a harshen su amma kai ka ce babu ma'anar tattare da su ga ma'anar amma ga kalmar suna faɗa amma yanzu ne yake ganshi a wajen boka idan ya samu matsala kasuwanci ya galau to yanzu wajen malam gobe da nisa dai idan siyasa ce iya son matsayi gobe da nisa zai tafi in aure ne matashi ya ganta wato garari ya garau iya so sai ya aura gurinsa zai je wanda babu imani tattare da shi idan yana son gonarsa ta yi kaza nan zai je in yana son mulkinsa sarautarsa ta ci gaba da tafiya gobe da nisa nan zai je to wannan kaga ya faɗi kalmar amma ya dawo daga baya ya fice daga cikin kalmar isa a cikin wancan hadisi manzo Allah da ya zana wannan dogon sanda a cikin hadisi Abdullah ibn Mas'ud da yace haza sabilullahi mustaqiman thumma khatta qututan an yaminihi wa shimalihi thumma qala hazihi subul laysa min sabilun illa alayhi shaytan yadawu ilay yayi wannan guntattakin zane wannan sune yan kowa Allah ga sunan yan qalaqato ga sunan yan qur'aniyu ga sunan yan bidiya ga sunan yan inyas ga sunan yan waye ga sunan ana ta kiran mutane laisa min hasabilu illa alaihi shaytan ya dawu ilai ba wata ko kankanta hanya an ka same ta to akwai shaytan akan ta yana kira kanta wacce ce babu shaytan ita ce hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yan uwa musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu ji tsoron Allah a irin wannan yanayi a ƙarshe Allah mai girma daukaka yake faɗa yake cewa lalle waɗannan da suka ce ubangijinmu shine Allah shi za mu bautawa mala'iku idan sun zo ƙarshen rayuwarsu mala'iku suna sauka gare su suna ce mu ne majibantan al'amuranku a cikin rayuwar duniya da ta lahira suna gaya musu wayannan kalmomi nahanu auliya ukun fil hayati duniya wa fil akhirah sannan su ce kuna da dukkan irin abin da yake sha'awa cikin gidan aljanna an taki da mu wanda da dauran sa ake bashi albashi da irin wannan ba shi da matsala ba shi da matsala ba shi da matsala suna musu albashir suna gaya musu irin wannan kalmomi kuna da ababen sha'awa a cikin gidan aljanna wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tadawun kai abin da ma ba ku so ba kwa kira yazo ba kwa cewa yazo ba kwa tunani yazo zai zo muku da a kawo muku na sha'awa wanda ma ba ku san shi ba suna ga musu wannan da a dauki ransu dala daidai ne da mutumin da ya tafi yana wa annabi sharri daidai ne yana tatile daraja annabi daidai ne yana faɗan cewa sai a bauta wani shehunsa daidai ne yana faɗan a daina bautar Allah daidai ne zai zo ran mutuwa buge-buge da yi idan zuwa na karya ana wali ya mutu wali shaidanci ai kowane akwai wali ko ba haka bane na na wannan ma akwai irin nasu wancan ma akwai irin nasu saboda haka dai yan musulmai mu ji tsoron Allah wallahi tallahi ba da mu samu aljanna ba fa ba da mu shiga aljanna ba fa sai abin da ya samu magabata na balbalin bala'i da wasu abade wallahi sai sun zo kanmu na bakin ciki ne na barazana ne na tashin hankali ne wallahi am hasibtum an tadkhulu jannata rabbikum walamma ya'tukum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhum ba'sa'u wadh-dharra wa zilzilu hatta yaqula rasulullahi wal ladzina ma'a amanu ma'ahu mata nasrullah ala nasrullahi inna nasrullahi qarib wannan shine yan wa musulmi mu ji tsoron Allah mu sani cewa wallahi ba dama kai imani kai ka zauna kawai babu babu Allah ya saka malaman mu da alkhairi haka ake ta fama sai an ga mutumin kirki mai da'awa sai a kullo wani shari sai a kai mar kuna kallo a cikin midiya abin da yake faruwa kuna kallo irin su musamman su shakka bi gombe akwai abin da an yi shi da abin ce wasu suke ba mu labari da abin ya faru sai a kama shi a bisa wani irin shari a mutum musulmi kullum kana addu'a kana roƙon Allah ko ba haka ba hatta nan din ma sai ga ana haɗa wani abu ce a ji a kai masa ko a turo mace ko a turo mace akwai wata da zo ta same ni da daddare wai ta yi mafarki ta ga annabi ka ji munafuka ta ga annabi to kin ga annabi sai ya ni nace ki zo ki ga mun kin ga annabi kuma malam yanzu ina so ne ma bayani ai ba kowa nace eh iyalai na nace ku matso ku matso fatawa da abada ku matso kuma ku karu munafikan har yau ban ƙara ganin ta ba wannan me yake so ya gwada sharri ya za a yi wa mutane mutane sharri ina ba ta amfanci wannan suna nan ana ta yi wancan a kan dole aka so a yi masa sharri babban malamin sakatare janar na ƙasa amma allah ya ne ya fitar da shi har an tura motoci da kuma ya airport kawai yana sauka daga inda ya tafi egypt ya sauka kawai a kama shi a garkame shi a nigeria sai allah ya fasa ya tona asirin wannan abin da suke saboda haka mu ji tsoron allah ya uwa musulmi ba dama kai imani ka zauna lafiya amma dai mun sani Allah subhanahu wataala muka kyakkyawan niyya Allah zai me zai kare mu to Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu ka kare mu a cikin al'amarin da muke ciki na imani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk